الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu a wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai ga 29 ga watan jumadal akhira hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1446 daga makka zuwa madina wanda kuma ya yi daidai ga 30 daidai ga watan sha biyu a wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da aihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala muke sawa ran za mu kai ƙarshen littafin a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarshen babe wanda yake bayani akan abin da ya zo shi na abin da ya shafi baiwar ma'aiki alaihi salatu wassalamu kariya dangane da abin da ya shafi ganuwa ta tauhidi wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan babe wanda zai sanar da mu faɗar Allah tabaraka wa ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri na'am
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إسبع والأراضين على إسبع والشجر على إسبع والماء على إسبع والثرى على إسبع وسائر الخلق على إسبع فيقول فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة باب ما جاء في قول الله تعالى wannan babe zai sanar da mu dangane da abin da ya zo shi daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abin da ya shafi faɗar Allah ta'ala da ya ce wa ma ƙadarullaha haƙa ƙadarihi wato ba su girmama ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin girmama shi wato su mushrikai waɗanda suke haɗa bautar wani da Allah ba su girmama ba Ubangiji ta'ala haƙiƙanin girmama shi ma azzamuhu haƙa azamatihi wato ba su girmama ba Allah haƙiƙanin girmansa. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ƙasa ga baki ɗayanta damkar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce a ranar tashin alƙiyama. Al'ayata har ya zuwa ƙarshen aya mana iqra'il ayata ka karanta ayar wasamawatu madawiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hadisi daga abdullahi dan mas'ud yardal Allah ta kara tabbata a gare shi abdullahi dan mas'ud yace jaa habrun min al ahbar ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam habrun wani malami min al ahbari daga cikin malamai na yahudawa ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana ma'aiki alaihi salatu wasalam yana zaune a cikin sahabbansa sai wani malami cikin malaman yahudawa waɗanda sun kwankwaɗi ilimi na attaura sun tumbatsa cikin ilimi na attaura sai zo wajen ma'aiki alaihi salatu wasalam abdullahi ɗan mas'ud ya ce muna zaune da ya zo faƙala ya muhammad ya ce malam muhammad ce kai muhammad wato wannan za a gane cewa lalle shi wannan ɗin ba sahabi ba ne lokacin da ya zo shi ba yahude ne mun gane da kyau saboda da ya zo ya ce ya muhammad bai ce ba ya rasulallah inna najidu anna allah ya ja'alu samawati ala isba'in ya ce haƙiƙa mu mun samu a cikin littafinmu na attaura haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanya sammai bakwai ga baki ɗayansu yana ɗora su ala isba'in a ɗanya a kan ɗan yatsa guda ɗaya a yatsa guda ɗaya wal ardina ala isba'in sannan kuma ƙasai guda bakwai su ma Allah tabaraka wa ta'ala yana ɗora su akan yatsa guda ɗaya washajara ala isba'in sannan kuma bishiyoyi ga baki ɗayansu maina dabino aduwa kuka da sauransu ga baki ɗayan bishiyoyi al'ashijar su ma Allah tabaraka wa ta'ala yana ɗora su akan yatsa guda ɗaya walma'a ala isba'in sannan kuma mun samu a cikin littafin a taura Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanya wato ruwa ga baki ɗayansa, tekuna na duniya ga baki ɗaya yana ɗora su ne akan ɗan yatsa guda ɗaya. Wassara ala isba'in, sannan kuma ƙasa wanda take mai damshi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ɗora ta akan wato yatsa ɗaya. Wasa iral khalqi ala isba'in. sannan kuma sauran halittu ga baki ɗayansu su kuma a saman ɗan yatsa guda ɗaya don ka cire eh? wa? wasa'i wasa'i okay. mm. wasara ala isbin wannan kuskure ne mm. wasa'irar khalqi ala isba'in sannan kuma sauran halittu na ubangiji tabaraka wa ta'ala ala isba'in akan ɗan yatsa guda ɗaya. fa yaqulu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yace anal maliku ni ne mamallaki na mamallaka gabaki ɗayan su ni ne mamallaki sarki wanda yake cikakken mulki fadahikan nabiyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan ɗan karkara lokacin da wannan malami na yahudawa ya faɗi wannan maganar sai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya fashe da dariya ya yi dariya hatta badat na wajizuhu har sai da haurayen shi turakuna suka bayyana a fili karara idan mutum yana dariya wato haƙora wanda ake ce da su haƙora na dariya shine a ga haƙoran nan ciki sun bayyana a fili to lallai abu yayi daɗi ban gane da kyau tasdiqan liqawli al-habr saboda gaskatawa game da faɗar shi wannan malami na yahudawa thumma qara'a sannan sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan ayar wanda take goyon bayan wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud Ubangiji ta'ala ce wa ma qadarullaha wato yahudu da nasara busu girmama ba Ubangiji tabaraka wa ta'ala haqqa qadrihi haƙiƙanin girmama sa ko kuma ma arafuhu haqqa ma'rifatihi yahudu da nasara da mushrikai busu san Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba haƙiƙanin sanin shi wal ardu jami'an Ubangiji ta'ala ce ƙasa ga baki ɗayanta ƙabubatuhu yau malƙiyamaci, damƙar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ranar tashin alƙiyama. Wannan hadisi, wato abin da yake karantar da mu shi yana karantar da mu cewa ashe har a yanzu a cikin littafin Bible da littafi na Attaura, har a yanzu akwai abubuwan da suke na gaskiya ne wanda Yahudawa da Nasaru ba su canza su ba a cikin littafin wani. Har a yanzu za a iya samu. Kamar yadda shi wannan habrun min al-ahbar a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce mun samu wannan a cikin attaura wanda wannan yake nuni akan cewa tana ɗaya da yana ɗaya daga cikin wato nassan da ba su canza mai alƙibla ba a cikin attaura. mun gane da kyau saboda yuharrifuna al-kalima an mawadihi to wannan yana daga cikin abubuwan da ba su taba shi ba wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na'am وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري ويجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta al'imamu muslim ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wannan malami na yahudawa ya ce waljibala wa shajara wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanya aljibal duwatsu ga baki ɗayansu wa shajara da bishiyoyi ga baki ɗayansu ala isba'in akan ɗan yatsa guda ɗaya summa ya hunna sannan kuma sai ya girgiza su ga baki ɗayansu fayaqulu ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce anal maliku anallahu ni ne almalik sarki wanda yake da cikakken mulki wanda ba wani mulki ba wani sarki sai ni kadai limanil mulku yawma lillahi alwahid alqahar fata'ala allahu almaliku alhaq ana almaliku ni ne mamallakin mamallaka ga baki ɗayansu ba wani wanda ya rike wata sarauta ko ya rike wani matsayi wanda a yau matsayin shi yana na a hannun shi kowa talaka ne a yau anallahu ni ne ubangiji subhanahu wa ta'ala wato lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake faɗar haka abdullahi ɗan umar ya ce na ga numbarin ma'aiki yana kilkilwa yana karkarwa shi ma da kanshi wato wannan yana nuni akan isbatu sifati sifati lillahi kenan kaga isba Allah ta'ala wato wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana da yatsu yatsunsa irin na dan adam ne Allahu a'lamu ba irin na dan adam bane laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah shi ya baiwa kanshi sani na'am wa fi riwayatin lil bukhari a cikin wata riwaya ta al'imamu Bukhari, wa ya ja'alu samawati ala isba'in, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanya sammai bakwai a kan yatsa guda ɗaya yana ɗora su a kan yatsa guda ɗaya, walma a wasara ala isba'in da ruwa da ƙasa yana ɗora su a kan yatsa guda ɗaya, wasa iral halƙi ala isba'in, sauran halittu ka gabaki ɗayansu yana ɗora su a kan yatsa guda ɗaya. idan aka ce athara wato ita ce ƙasa wanda take mai damshi ƙasa mai damshi ita ce ake ce mata athara magana da kyau majjajar tsara kamar yadda mun karanta cikin makasura ta ibn durait akhrajahu wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi na'am ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ولمسلم ya tabbata cikin sahihu muslim daga abdullahi dan umar hadithi ne marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ya ce ya tsubillahu samawati yawmal qiyamati ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nadewa sama ranar tashin alkiyama waɗannan sammai guda bakwai ga baki ɗayansu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nade su ranar tashin alkiyama thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna sannan kuma sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rike waɗannan sammai guda bakwai a hannunsa na dama thumma yaqul sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa anal maliku ni ne mamallaki na kowa da kowa ni ne sarki wanda yake da cikakkiyar sarauta cikakken mulki ainal jabbarun ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ce ina masu kama karya ina azzalimai wanda a wannan gida na duniya sun yi ta zalunci sun yi ta karya inda ba gaba ina suke ainal mutakabbiruna ina masu girman kai suke ina suke thumma yadmil ardina sab'a sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nannade kasai guda bakwai ya nannaɗe su thumma ya akhudhuhunna bishimalihi sannan kuma sai ya ɗauke su da hagun ɗinsa thumma ya ƙulu anal malik sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ce ni ne mamallaki na kowa da kowa ni ne sarki wanda yake da cikakkiyar sarauta ainal jabbaruna ina azzalimai masu kama karya masu karya inda gaba inda baggaba ainal mutakabbiruna ina waɗanda suke masu girman kai to wannan hadisi na Abdullahi dan Umar wanda yana cikin sahihu Muslim a yana nuni akan cewa abin da ya shafi hannaye na Ubangiji subhanahu wata'ala akwai na dama akwai na hagu to amma kuma akwai hadisin da shi ma yana cikin sahihu Muslim din wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce innal muqsitina ala manabira min nurin an yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminun mun gane da kyau wato haƙiƙa waɗanda suka yi adalci dukkan waɗanda suka yi adalci a wannan gida na duniya kan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya damƙa musu to suna damar ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama dukkanin hannayen ubangiji kuma yamin ne to shine malamai suka tattauna akan huskokin wannan hadisi wanda kowane yana cikin yana cikin sahih muslim mun gane da kyau waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan riwaya wanda ta tabbatar da cewa thumma ya'khudhuhunna bi shimalihi riwaya ce wanda take shazza saboda hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da cewa Allah yana da dama amma ya ce biyadihi al-ukhra hadisin Abu Huraira ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce Allah ta'ala ce anfiq unfiq alayka wa fi riwayatin yadullahi وفي رواية يمين الله ملآه لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في وللبخاري يده ولهما في رواية يمينه وبيده الأخرى القبض من قال لك حديث أبو هريرة وبيده الأخرى من قال لك to shi ne waɗansu daga cikin malamai sai suka ce to wannan riwaya ta abdullahi ɗan umar riwaya ce wanda take shaza saboda dama wato riwaya shaza shine mukhalafatu thiqa man huwa awthaqu minhu a same ta a cikin bukhari ko muslim amma kuma ga wata hanyar cikin bukhari da muslim wanda ta fi ta garau ga wata hanyar wanda ta fi ta yawan adadi na malamai sai zama to wannan an ajiye ta saboda shaza ce wannan kuma saboda ita ce mahafuza mun gane da kyau to haka waɗansu daga cikin malamai suka yi wa wannan ɓangarorin guda biyu jami waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a ƙa'ida al'adance idan aka ce mutum hannunsa na dama da na hagu hannun dama ya fi na hagun ƙarfi sai ya zamanto yawanci idan ka tara mutane ashirin za ka samu wanda ɓangarensu na hagu za su iya yin abin da suke da ɓangaren dama 'yan kaɗan ne mun gane da kyau mun gane sai ya zama toto shi Allah tabaraka wa ta'ala bangaren hannuwan shi guda biyu dukkaninsu kowanne yana yin komai da shi irin dama ne mun gane da kyau waɗansu kuma suna ganin cewa wakilta ya daihi yaminun wato yamin shine albarka dukkan hannayen shi guda biyu masu albarka ne mun gane yana bayar da alkhairi da dama yana bayar da alkhairi da hagu dukkaninsu hannayen shi guda biyu yaminun mubarakatun ne mun gane da kyau to wannan shine wato aujuhu na malamai wanda suka bayar game da abin da ya shafi hada kan waɗannan hadisan guda biyu waɗanda suka tafi akan cewa wannan hadisin ruwaya ce shahadza la yahtajuna ila hadha al-istidlal ba sa buƙatar wannan istidlal wannan neman kafa hujja da waɗancan hanyoyin amma wanda suke ganin cewa wannan hadisin tabbatacce ne ba shazi bane ga yanda za a hada da kankaninsu to idza amkana al-jam'u fala yusaru ila tarjih na'am
وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردة كخردلة في يد أحدكم نعم وروي عن ابن عباس an rawaito daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare yadda da shi abdullahi dan abbas ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce masamawatu saba'u sammai guda bakwai wal'arduna saba'u da ƙasai guda bakwai, wato ba su kasance komai ba fi kafin rahmani a tafin Ubangiji mai rahama, illa ka hordalatin fiye da a hadikun, face dai tamkar ƙwaya ta gadagi a hannun ɗayanku. Gadagi wata ciyawa ce to kwayar gadaji ina ga za ka iya zuba kwaya ɗari ta gadaji a sa- a cikin tafin hannunka amma tafin hannun bai cika ba to sammai bakwai da ƙasai bakwai idan aka ɗora su a cikin tafin ubangiji face dai kamar ƙwayar gadagi ce a hannunka wanda za a ga watakila ma za ka raka cani ina ɗora ta da ka raka ta shafa saboda gurin ɗanka yar ƙarama ce ita ƙwayar gadagi ɗin mun gane da kyau na'am
وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم sami'tu نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض قال ابن jarir to wannan asar na abdullahi dan abbas ibn jarir al-tabari ya fitar da shi to haka nan abu ja'far ibn jarir al-tabari yace haddathani yunus yunus ibn abd al-a'la as-sudafi ya zantar da ni akhbarana ibn wahab yunus yace abdullahi ibn wahab al-misri ya zantar da ni ya ba mu labari qala abdullahi ibn wahab yace قال ابن زيد عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يتي حدثني أبي ما هي فينا يا ذن تدني شين زيد ابن أسلم يتي ما يكي صلى الله عليه وسلم يتي ما السماوات السبع في الكرسي wato sammai guda bakwai ga baki ɗayansu ba su kasance komai ba idan an dangana su da kursiyu girmansu bai kai komai ba idan an dangana su da kursiyu na ubangiji illa ka da rahima sab'atin face dai tamkar dirhamomi ne guda bakwai wanda ulqiyat fi tursin aka jefa wannan dirhamomi guda bakwai a cikin garkuwa ta yaƙi wato girman sammai guda bakwai idan ka hada shi da girman kursiyu bai kai girman da za a ce garkuwa ta yaƙi babba ka nasa dirhami guda bakwai a cikinta ai ba za ka hada shi ba a girma sai ka saka dirhami sama da dubu a ciki amma bata cika ba wannan yana nuni akan girman kursiyu na ubangiji to amma wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni saboda yana da kusan illa guda biyu a ciki illa ta farko hadisi ne mursali saboda zaid ibn aslam baya daga cikin sahabbai tabi'i ne sannan kuma illa ta biyu ɗansa abdurrahman ibn zaid malaman hadisi sun ce mai rauni ne yana da rauni da haka hadisi ne wanda yana da rauni to amma wannan hadisi na Abu Dharr shi kuma yana da kyau yana da kwai kyau mun gane qala ah yace wa qala Abu Dharr radiyallahu anhu Abu Dharr al-Ghifari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul Abu Dharr yace naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa malkursiyi fil arshi ma'aiki ya ce alkursiyu din yanda yake da girma da Allah ya ce wasi a kursiyu hussamawati wal ard to ma'aiki ya ce girman alkursiyu bai kasance komai ba idan ka hada shi da girman al'arshi na ubangiji tabaraka wa ta'ala illa ka halqatin min hadidin face dai tamkal zobe ne wanda yake na bakin ƙarfe ulqiyat bayna zaharai falatin min al-ardi wanda aka jefa wannan baƙin ƙarfe na baƙin zobe zobe na baƙin ƙarfe aka jefa shi a tsakiyar ungurumin daji mun gane da kyau kamar yanzu daga nan zaka tafi agadas ka fita daga agadas zaka tafi bilma ko zaka tafi durku sai zaman to a ciki kana da wani zobe kawai sai ya fada a cikin daji to sai ka je ka dawo ka neme shi ana zaka same shi kaga don zobe da yana ga ko miliyan goma ake saida shi ba za ka ce baka biyo baya don watakila ma rere ya binne shi to girman alkursiyu idan ka haɗa girman shi da girman al'arshi bat in ka rasa alkursiyu zai ɓace a cikin al'arshi a neme shi a rasa shi saboda girman al'arshi kai Allah tabaraka wa ta'ala yana da kai halittu masu girmawa to ma'aiki ya ce alkursiyu girman shi idan ka haɗa shi da girman al'arshi bai kasance face dai tamkal zobe ne na bakin ƙarhe wanda aka jefa shi cikin ƙungurumin daji dajin da zai kai misali kilomita 100 kana tafiya cikin daji ne to kuma a ce wannan zoben a cikin dajin yake ka je ka neme shi in ka same shi naka ne yana da kwan ce maka za a haɗa maka da miliyan guda ai za ka ce ka haƙura halaka kanka za ka yi to haka kursi yake idan ka haɗa shi da al'arshi na'am وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق na'am wa an ibn mas'ud ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi abdullahi dan mas'ud yace bainas sama'id dunya tsakankanin sama ta farko ita ce sama wanda ta yi wa duniya inuwa wallati taliha da saman da take biye da ita ita ce sama ta biyu khamsu mi'ati amin tsakankanin rarar tafiyar da take tsakankanin su shine rarar tafiyar shekara 500 wa baina kulli sama'in wa sama'in khamsu mi'ati amin tsakankanin kowata sama da yar uwarta rarar tafiyar shekara 500 ce tsakankanin sama ta biyu zuwa ta uku nisan tafiyar shekara 500 ce tsakankanin sama ta uku zuwa ta hudu nisan tafiyar shekara 500 ce tsakankanin sama ta ta hudu zuwa ta biyar nisan tafiyar shekara 500 ce tsakankanin sama ta biyar zuwa ta shida nisan tafiyar shekara 500 ce tsakankanin sama ta shida zuwa ta bakwai nisan tafiyar shekara 500 ce mun gane wa bainas sama'i sabi'ati wallad- wa- wal kursi 500 amin to tsakankanin sama ta bakwai zuwa ga alkursiyu na ubangiji shi ma nisan tafiyar shekara 500 ne to na ga wannan sai dai a yi ta kakkamawa to zai mutu ba ne zai mai shekara 500 a duniya a yanzu a yanzu yan sittuna au saba'una sun yi yawa wa bainar kursiyi wal ma'i to tsakankanin kursiyu na ubangiji zuwa ga alma ruwa wanda al'arshi yake kan shi wa kana arshuhu alal ma'i to tsakankanin alkursiyu na ubangiji zuwa ga wannan ruwan da al'arshi yake kan shi shi ma nisan tafiya shekara 500 ne 500 biyar kusan tara kenan muke da wal arshu fawqa al ma'i al'arshi na ubangiji shi kuma yana saman ruwa wallahu fawqa al arshi Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma yana sama al arshi ar-rahmanu alal arshi stawa thumma stawa alal arshi la ya fa alaihi shay'un min a'malikum amma ba wani abu na ayyukanku da yake boyuwa ga Allah ba wani abin da Allah ta'ala bai sani ba a cikin ah, al-mujam na babarani al-kabir wallahu fawqa al-arshi ya'lamu ma antum alaihi Allah ta'ala yana kan al'arshi amma ya san duk abin da kuke aikatawa ba abin da yake boya ga Allah tabaraka wa ta'ala la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama' إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يسويركم في الأرحام خي- كيف يشاء من قال ده كيو وانا حديثي أخرجه ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي daya daga cikin manya-manyan malaman hadisi shi ya fitar da shi a malamin bukhari a al'imam ali ibn al-madini ya ce ni dai da ido na ban gaba wanda ya fi kowa sanin sunna ta ma'aiki kama abdurrahman ibn mahdi ban gaba wanda ya san sunna ta maki kama Abdulrahman ibn Mahdi Abdulrahman ibn Mahdi da shi da Yahya ibn Sa'id al-Qattan manyan malamai ne guda biyu abakan juna ne al-Imam Zahabi ya ce waɗannan malaman guda biyu ya ce in kaga sun yi wa mutum tabo ko to wallahi ya tabantu inda suka ce wani mutumin banza ne to ka shiga ka fita ba wanda zai ce maka mutumin kirki ne bayan da za a wannan raunin nashi ya gushe amma wanda suka ce mutumin kirki ne to ka shiga ka faɗi ka fita ko ba za a ga wanda ya ce ko mutumin banza ne to idan ya zama to an samu rabuwar kai tsakankanin su wannan ya ce wani mutumin kirki ne ɗaya ya ce mutumin banza ne to imamu zahabi ya ce ka shiga ka fita ya ce wannan mutumin ba zai yi ƙasa da darajar martabar hadisi hasan ba eh shi dai ba za ka sa shi ba cikin manyan mutane kuma ba za ka jefa shi ƙasa ba kai Allahu akbar waɗannan sun rasu hijira ta ma'aiki tana 198 200 ba biyu Abdurrahman ibn Mahdi babban malamin hadisi ne ana Hammad ibn Salama shi kuma ya jo daga Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama wato yana ɗaya daga cikin malaman Abu Hanifa kenan ana Asim shi kuma Hammad ibn Salama ya jo daga malaminsa Asim ibn Bahdala Asim ibn Bahdala shine Asim ibn Abin Najud al-Kufi mai kira'a wato a bangaren ilimin kira'a tsika ne amma a bangaren bangaren hadisi ilimin hadisi sadukun yakhdi'u ne ban gane da kyau a bangaren kira'a tsika ne yana da kai kira'a Asim ibn Abin Najud yana da akwai ruwan Hausa da da da, da Shuba ko amma a bangaren kira'a a bangaren hadisi shi ba tsika bane mun gane dama ana iya samu kaga wannan malamin sika ne fi janibin laysa sika fi janibin akhar irin su al'amash al'amash a bangaren sunna ta ma'aiki sika ne amma a bangaren qira'a ba sika bane shi da shi kuma azu a bangaren qira'a sika ne a bangaren hadisi ba sika bane to sai mu ga malam Muhammad na zama aje shi eh an zirrin a shi kuma asim ibn bahdala ya juyo daga zir ibn hubaish ana abdullahi shi kuma ya juyo daga abdullahi ibn mas'ud warwahu bi nahwihi al-mas'udi al-imam al-mas'udi ya rawaito wannan hadisi da kwatamkacin ya rawaito shi da kwatamkacin wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud daga asim ibn abin najud al-kufi daga abu wa'il shine shaqiq ibn salama an abdullahi daga abdullahi ibn mas'ud قاله الحافظ الذهبي الحافظ الذهبي الإمام الذهبي babban malamin hadisi ne a babban malami ne yana daga cikin malaman karni na tara ko ko karni na goma karni na goma yana da littafi sosai yana da littattafai sosai yana daga cikin littafin sa siru a'lamin nubala yana daga cikin littafin sa tazkiratul huffaz yana da al-muqiza yana da littattafai da dama wanda yayi to wannan cikin alistiwa ko wani abu makamancin haka littafin nashi wanda ya mai sunan alistiwa ko wani abu makamancin haka to a ciki ya faɗa qala al-imam az-zahabi yace walahu turuqun wannan hadisi yana da kai hanyoyi ba ɗaya ba ba biyu ba na'am وعن ابن عباس وعن ابن عباس وعن ابن وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره حديث نقل شيء أتكون وانا للتافي من البركة شين حديث العباس ابن عبد المطلب الله تعالى يكاري yadda da shi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce halitta duruna kan baina sama'i wal aru shin kun san rarar da yake tsakankanin sama da ƙasa rarar tafiyar shekara nawa ce ƙulnallahu wa rasuluhu a'lam sahabbai suka ce muka ce Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa sani su suka baiwa kansu sani Ƙala, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Baina huma masiratu hamsi mi'ati sana, wato tsakankanin sama da ƙasa, ranar tafiyar da yake tsakankaninsu, ranar tafiyar nisan shekara ɗari biyar ne. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu hamsu mi'ati, masiratu hamsi mi'ati sanatin. Tsakankanin kowata sama zuwa ga wanda take biye da ita, nisan tafiyar shekara ɗari biyar ne. wa kisafu kulli sama'in kaurin kabirin kowace sama cikin waɗannan samai guda bakwai ɗin kabirin kowace masiratu hamsu mi'ati sanat nisan tafiya shekara ɗari biyar ne kowace sama kabirinta iya kabirinta irin misali yanzu aka yi daki iya kabirin daki mun gane da kyau nisan tafiya shekara ɗari biyar ne wa bayna sama'i sabi'atu wal arshi tsakankanin sama ta bakwai da al'arshi akwai baharun akwai wani katon teku baina asfalihi wa a'lahu tsakankanin ƙasan tekun da saman shi kama baina sama'i wal ardi kaman tsakankanin sama da ƙasa ne nisan tafiya shekara 500 ne shi ma cikin tekun kadai daga ƙasan shi zuwa saman shi nisan tafiya shekara 500 ne ai Allah kenan wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa zalik ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace ubangiji tsarkakakken sarki yana sama al'arshi walaysa yakhfa alayhi shay'un min a'mali bani adama ba wani abu daga cikin ayyuka na 'ya'yan annabi adam alayhi salatu wassalamu da yake buya ga Allah ba wani abin da Allah ta'ala bai sani ba wannan hadisi akhrajahu abu dawuda wa ghayruhu wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yana da kai rauni bai tabbata ba zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hadisin da ya inganta shine hadisin abdullahi dan mas'ud wanda shi kuma ya game mana komai duk abin da wannan hadisin ya kawo wancan din ya kawo har ma ya kawo doriya kan abin da wannan bai kawo ba akwai abin da ya shafi tsakankanin sama ta bakwai zuwa ga alkursi da kuma tsakankanin alkursi zuwa ga al'arshi kaga nan bai yi ba magana akan abin da ya shafi alkursi ya ce kawai ma bainas sabi'ati wal arshi baharun sai magana akan wannan baharun amma wancan kuma ya kawo alkursi wato wancan shi ya tabbata amma wannan bai tabbata ba al-imamu abu dawuda da waninsa suka suka fitar da shi na'am فيه مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم نعم صحيح ووقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم الخامسة التسريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى shikenan fihi masail a cikin wannan babe na ƙarshe a wannan littafin akwai mas'aloli wanda ya kamata a ce mun fahimce su al'ula mas'ala ta farko tafsiru qaulihi ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah tafsirin fadar ubangiji ta'ala da yace ba su girmama ba ubangiji tabaraka wa ta'ala haƙiƙanin girmama shi ƙasa gabaki ɗayanta damkar Ubangiji ce ranar tashin alkiyama. A tsaniya, matsala ta biyu, an na hazihil uluma, haƙiƙa waɗannan ilmomi wanda suka shafi ilimi na inda za a ɗora sammai da ƙasai da bishiyoyi da duwatsu da ruwa da sauransu, wa amsalaha da makamantansu baƙiyatun inda Yahudi. Suna nan a wanje a wajen Yahuda yana daga cikin ilimin da ba su taɓa shi ba. alladhina fi zamanihi waɗanda suke waɗanda suke zamani da ma'aiki sallama waɗanda suke cikin zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zamanin nuzulul wahyi lam yunkiruha wa lam yata'awwaluha wato wannan ilimi yahuda ba su yi musan shi ba sannan kuma ba su mai tawili ba at-ta'wilul mazmum kenan ba su mai tawili ba saboda shi wannan habrun min al-ahbar ya ce mun samu a cikin ataura annan lahi ja'alu samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in wal jibala ala isba'in wal shajara ala isba'in wal ma'a wat thara ala isba'in ila akhir ma dhakar الثالثة مسألة أكو أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وأن مالمين يهوداوا lokacin da ya ambata wannan labarin ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na cewa Allah ta'ala zai ɗora sama sammai guda bakwai akan yatsa ɗaya ƙasai guda bakwai akan yatsa ɗaya ruwa akan yatsa ɗaya ila akhir ma zakar saddaqahu ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya gaskata shi yace ka faɗi gaskiya wa nazala alqur'anu bi taqriri zalik sai kuma alqur'ani ya sabko da tabbatar da wannan abin da ba yahudan ya faɗa الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم matsala ta hudu wanda ya kamata mu gane a cikin wannan babi afkuwar dariya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma'aiki alaihi salatu wasalam yana dariya a lokacin da ya dace a hirar da ta dace ba kowane lokaci ba ka zama to gaba gaba kana dariya ana aisha radiyallahu anha tace ita dai ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaddu mustajmi'an qaddu dahikan hatta ara min alhawati inna ma kana yatabassam fi galibi ahwalihi shine murmushi yake amma ka raka dariya kaba kaba kaba bakin ka hala dinga ganin makogaran ka can ciki inda za a jewa ko sukari shi zai iya hucewa kai tsaye ba tare da ya shiga ba bakin ka kawai kai tsaye zai isa makogaro bai dace ba kai haka na a kowane lokaci to ma'aiki ya yi dariya to shine waɗansu daga cikin malamai wa khasatan waɗanda suke sufaye suna ganin wato wannan ba yahudi abin da ya sa ma'aike mai dariya irin kamar mutum ya zai yi wata katobara shi da wai ya faɗi ba daidai ba kenan sai ba za a mishi dariya saboda wannan kamar tiyatir to amma abdullahi da mas'ud ya ce tasdiqan li qawli al-habr sai zaman to ba wai zancen ya kuskure bane shi ba yahudan ya faɗi daidai ne sai manzo Allah ya dariya lamma zakara al-habr hadha al-ilm al-azima yayin da wannan malami na yahudawa ya ambaci wannan ilimi mai girma na cewa ga yanda za a yi ranar tashin alkiyama. Alhamisa, matsala ta biyar wanda ya kamata mu fahimta a tasirihu bi zikiril yadaini. Bayyanawa a fili karara da ambatan hannaye guda biyu na Ubangiji a cikin hadisi na Abdullahi dan Umar, wa annas samawati fil yadi al-yumna wal ardina fil yadi al-ukhra. Wato haƙiƙa sammai guda bakwai suna hannun Ubangiji na dama, kasai guda bakwai suna hannun shi ɗaya. Mun gane da kyau? Na'am.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي نعم السادسة مسألة تشد التصريح بتسميتها الشمال wato bayyanawa a fili karara da cewa hannun ubangiji subhanahu wata'ala ɗayan shine hannun hagu amma mun yi magana akan fuskar shine hannun hagu tamkar na dama yake a wajen Allah kowanne karfi gare shi ba irin na dan adam bane wanda damar shi tafi hagun din shi karfi kowanne duka ɗaya ne a wajen Allah السابعة مسألة تبقي ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك وبنجي سبحانه وتعالى ya ambaci aljabbarina masu kama kariya da kuma masu girman kai a wannan lokacin bayan ya rike su guda biyu sun mai huzuhunna fa yaqulu ana maliku aina aljabbaruna aina almutakabbirun athamina mas'ala ta takwas qawluhu ka khardalatin fi kaffi ahadikum fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya game da abin da ya shafi malkursiyu masamawatu saba'u fil kursi illa ka khardalatin fi kaffi ahadikum wato baki yace sammai guda bakwai din nan duk da girman su kowace tsakankaninta da yar uwarta nisan tafiya ta shekara 500 to girman su idan ka hada su da girman alkursiyu shi kadai na Allah tamkar girman kwayar gadaji ne a cikin tafin hannun ɗayan ku التاسعة مسألة تترى عظام الكرسي بالنسبة إلى السماوات wato girman alkursiyu na ubangiji dangance da sammai guda bakwai idan ka hada shi da sammai guda bakwai girman shi yanda ya fi su linkin balinki al'ashira mas'ala ta goma izamul arshi bin nisbati ila alkursiyi girman al'arshi idan ka hada shi shi kuma da alkursiyu wato duk yanda alkursiyu yake da girma to idan ka ce shi da al'arshi wato kaman ka ɗauki zobe ne ka jefa shi a cikin ungurumin daji girman da yake tsakankanin su wato wala waje halil muƙara na cibai na huma kenan ba wata huskar muƙara na tsakankanin alkursiyo da al'arshi wajen girma al'arshi ya linka shi sama da dubu kai Allah yana da kai halittu masu girma shine ma yake alaihi salatu wassalam yace marartu lailata usriya bi wa jibrilu كالحرس البالي من خشية الله تعالى حديث جابر بن عبد الله wanda yana cikin mu'jam gane da kyau alhadiya nam الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء نعم أجاء السادسة السادسة عشر أن الله فوق العرش شي كنا الحادية عشرة مسألة تقوم الشادية أتكون ونن بابي أن العرش غير الكرسي والماء hakika al'arshi na ubangiji ba shi bane al-kursiyu sannan kuma ba shi bane al-mad al'arshi saman su yake ga baki daya al-kursiyu ƙasa yake sai kuma alma'u sai kuma al'arshi wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu ala al-ma'i al'arshi na ubangiji yana saman ruwa shi kuma al-kursiyyu a ƙasan ruwa yake mun gane da kyau الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو أتكون وانا بابي كم بين كل سماء إلى سماء إلى سماء من قانو nisan tafiyar shekara nawa ne tsakankanin kowace sama zuwa sama wanda take ta kusa da ita tsakankanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu nisan tafiyar shekara ɗari biyar zuwa ta uku ɗari biyar daga ta uku ta hudu ɗari biyar daga ta hudu ta biyar ɗari biyar daga ta biyar zuwa ta shida ɗari biyar daga ta shida zuwa ta bakwai ɗari biyar mun fahimci wannan cikin hadisin abdullahi da mas'ud الرابع الثالثة الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤك كم بين السماء السابعة والكرسي سننكما mun fahimci nisan tafiyar shekara nawa ne tsakankanin sama ta bakwai zuwa ga alkursiyu na ubangiji shi ma nisan tafiyar shekara 500 ne arrabi'ata ashara nisan wato matsala ta goma sha hudu kan bainal kursiyi was sama'i sannan kuma mun fahimci nisan tafiyar shekara nawa ne tsakankanin kursiyu na ubangiji da kuma alma shi ma nisan tafiyar shekara 500 ne alhamisata ashara matsala ta goma sha biyar annal arsha fawqal ma'i hakika al'arshi na ubangiji subhanahu wata'ala a saman ruwa yake wannan haka alqur'ani ya tabbatar al-asadisata asharata matsala ta goma sha shida annallaha fawqal arshi hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita a sama al'arshi wato wannan ita ce aqida ta gari aƙida wanda ta dace da alƙur'ani kuma ta dace da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi aina Allahu aina Allah ta'ala ke kace Allahu fi kulli safi kulli makanin wannan kuskure ne Allahu yana kan al'arshi mun gane da kyau kamar yadda in muka karanta littafin risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani cikin wato muqaddimarsa ya ce wa annahu fauka arshihi wa annahu ta'ala fauka arshihi bi zatihi aw kama qala sannan kuma gashi na alqur'ani ba guri ɗaya ba ba biyu ba uku ba kusan gurare guda bakwai Allah ta'ala ya ambato da cewa summastawa al-arsh idan muka ɗauki farko guri na farko cikin suratul a'raf inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin summastawa alal arshi mun gane da kyau ya gushin lailan nahara ya ƙulubuhu hasisa guri na biyu cikin bidayatu surat yunus inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idni guri na uku bidayatu surat ar-ra'd allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh guri na hudu bidayatu surati taha ar-rahmanu alal arshi stawa guri na biyar alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira guri na shida bidayatu surati as-sajada mun gane da kyau guri na bakwai na ƙarshe bidayatu suratul hadid waɗannan sune guraren da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci istiwa'uhu alal arshi bayan shi akwai hadisai ba ɗaya ba biyu ba wanda suka yi magana akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita akan al'arish mun gane da kyau Allahu ta'ala al'arish wa ilmuhu fi kulli makani mun gane da kyau wannan ita ce aqida mai kyau amma ka ce Allah ta'ala yana ko ina baya gaba baya baya baya sama baya kasa baya dama baya hagun baya kaza baya kaza baya kaza daga ƙarshe sai ka ce to yana ina mun gane da kyau ka kore shi shi yasa lokacin da wato ma'aiki alayhi salatu wasalam ya tambaya wannan jariya ya ce mata ainihin la ta ce fi sama manzala ce a cika hafa inna ha mu'minatun asabi'ata ashara mas'ala ta goma sha bakwai kan baina sama'i wal ard mun fahimci ranar tafiyar shekara nawa ce tsakankanin sama da ƙasa sama ta farko zuwa ƙasa athaminata ashara sannan kuma mas'ala ta goma sha takwas wannan ba karanta shi ba to na السابعة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشرة كتاب كل سماء خمسمائة سنة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين na'am as-sabi'ata ashara mas'ala ta goma sha bakwai a cikin wannan littafi a cikin wannan babi za mu fahimci kan baina sama'i wal ard wato ranar tafiyar shekara nawa ne tsakankanin sama da kuma ƙasa tsakankanin sama ta farko da ƙasa ranar tafiyar shekara 500 as-saminata ashara mas'ala ta goma sha takwas kithafu kulli sama'in 500 sanatin wato kabirin kowata sama shi ne nisan tafiya shekara 500 kabirinta yadda aka zuba ta nisan tafiya shekara 500 ne a tasi ata ashara matsala ta goma sha tara wanda ita ce matsala ta ƙarshe a wannan littafi shi ne annal baharar ladifokas samawati hakika teku wanda yake saman sammai dinnan guda bakwai yake saman alkursiyu baina a'lahu wa asfalihi tsakankanin saman shi da ƙasan shi masiratu 500 sana shi ma nisan tafiyar shekara 500 ne wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ubangiji tsarkakakken sarki wa ta'ala ya ɗaukaka a'lam shine mafi sani dangane da daidai walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai wa sallallahu wa sallam Allah ya daɗin tsira da aminci ala sayyidina Muhammadin a bisa shugabanmu annabi Muhammad wa ala alihi sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsira da aminci ga alaye na ma'aiki wa sahbihi da sahabbai na ma'aiki ajma'ina ga baki ɗayansu. Wa bi hadal qadar kifaya muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da muka karanta daidai a wannan littafi Allah subhanahu wa ta'ala ya sami tarayya cikin lada. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar yin aiki da abubuwan da muka karanta a wannan littafin da kuma sauran littattafai wanda suke na karantar da addini na musulunci ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa malam da littafin nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya haska kabarinsa. Allah ta'ala ya gafarta wa magabatanmu gabaki ɗayansu. malamanmu waɗanda suka karantar da mu da waɗanda suka karantar da su da waɗanda suka karantar da su har ya zuwa sahabbai na ma'aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya ji kansu da rahama Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu kusakuransu abinda muka yi daidai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa mu tare a cikin lada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك